أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya kamo nan yini mai tarin albarka yinin lahadi wanda hakan ya yi daidai da 27 ga watan jima'a da nithaniya watan shida a cikin watannin musulunci yau hijira na da shekara 1443 akan ya yi daidai da 20 daidai ga watan daya afuwan 30 daidai ga watan daya meladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu wanda ke wannan unguwa ta federal locus fadar jihar gombe domin ci gaba da tattaunawa bisa bangarori daban-daban a wannan addini namu na musulunci da kuma magana kan sallah da irin abin da ya zama wajibi akan musulmai su sani game da sallah Allah ta'ala ya mana jagora a shimfiɗar da za mu yi kafin mu je gaba da za mu tattauna game da sallah shi ne wata tada a musulunci wanda kusan a ce ita ce gaba-gaba a jawa ɗan adam alkhairin duniya da lahira wannan aiki ba kawai bane illa ciyarwa al-infaq fi sabilillah ciyarwa don Allah wannan aiki ne wanda sai wanda Allah ya zaɓa yake yi sai wanda Allah ta'ala ya ƙaddara zai samu rahama da jinkan Allah gobe alƙiyama to sai Allah ta'ala ya ba shi niyya da iko da dama na ɗaukan dukiya a yi wa addini ko a yi wa ‘yan'uwa musulmi hidima da ita aiki ne wanda in har Allah ta'ala bai so mutum da rahama da jin kai ba to zaga hankalinsa baya kan wani aiki ya kan wani abu na duniya wanda la shakka ma ba zai amfane shi ba wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam nawawi iya cikin Riyadus Salihin aka tambayi annabi rahama cewa ayyul islami khair a cikin ɗabi'un musulunci wane ne mafi alkhairi wani sahabi ya zo ya tambaye manzon Allah wannan manzon Allah yana so a faɗa min ɗabi'a a musulunci wacce take da alkhairi abinda manzon Allah ya buɗe baki ya faɗa masa ya ce tuƙi muɗa'am ciyar da abinci taimakawa talakawa da miskinai da masu ƙaramin ƙarfi wannan ita ce ɗabi'a a musulunci mafi alkhairi sannan sai shi mai tambayar ce sun ma'ayi manzon Allah sai mai daga wannan sai ce aljihadu fi sabilillah sai kuma jihadi domin daga addinin Allah idan mun kula da siyakin wannan hadisi yayin uwa ashe ciyarwa domin Allah hatta fi jihadi matsayi na lada a cikin musulunci domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara ba da amsa shine tuti mutam ثم تقرا السلامة من أردت أم أعرف sannan kuma ka dinga karanta sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan ɗabi'a ce mai kyau cikin musulunci ayoyi da yawa ƙur'ani suna ba mu haske game da fa'idoji a cikin al'amari na ciyarwa taimakawa musulunci kai tsaye ko taimakawa musulmai musulunci ayoyi daban-daban lati adola ta kusa suna da yawa hasari ma malamai suna cewa babu wani yabo da Allah zai wa mutane mutanen kirki Allah ya yabe su a Qur'ani face a cikin yaban ya fado da ciyarwa da taimakawa da suke da abin da Allah ta'ala ya farkon suratul baqara Allah ta'ala yana cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun su masu imani sun yi imani da alqur'ani mai girma shine abin da aka saukar ma ya rasulullah sun yi imani da ranar alkiyama kuma Allah ya ce abin da na ba su na ciyarwa wa mimma razaqnahum yunfiqun wata ayan Allah ta'ala yana cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin Allah ta'ala yake cewa ku yi gaggawa wajen fadawa rahama da jin an Allah sari'u ila magfiratin min Allah ku yi gaggawan fadawa cikin gafaran Allah wa jannatin arduha samawati wal ard da kuma aljannar Allah wanda fadin gidan mutum daya ya kai fadin sama da ƙasa inji Allah sai Allah ya ce wa iddat lil muttaqina ita wannan aljanna an tanada ta ga bayi masu takawa aljanna gidan masu takawa ne gidan masu yi dan Allah ne kamar za a ce su waye masu tagawa sai Allah ya ce allazi ne yunfiquna fis sarai wad dharra su ne masu ci da dukiyarsu lokacin tsanani da lokacin wadata duk abin da Allah ta'ala ya ba su komin kankantar sa suna kokarin taimakon wani daga cikin bayan Allah in Allah ya ba su mai yawa suna kokarin dauka su bayar domin Allah yunfiquna fis sarai wad dharra Allah ya ce wal kadhimin al ghaiza kuma suna yimke fishi ana musu abin da za su fusata su dau mataki amma sai su danne fishin kuma suna yi dan Allah shine kadhimin al ghaiza sannan kuma wal afina anil nas daga cikin sufar in aljanna suna afuwa suna yafiya wa mutane duk abin da aka musu ba daidai ba kuskure ganganci suna cewa sun yafi shine a wal'afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin sai Allah ya ce iya san masu kyautatawa hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai rantsuwa kan wasu abubuwa guda uku na farko yake cewa ma naqasa sadaqatin min mal daga cikin rantsuwa da manzon Allah yi sadaka da kyauta da taimako in dai dan Allah ake yin su to dukiya ba ta ragu ba sai dai ta karu duk dukiyar da ake taimako cikinta to Allah ta'ala iya sanya mata albarka kuma iya tare ta daga bala'i iya bawa mai ita kariya ta inda ya sani da ma inda bai sani ba domin aikin taimakawa ɗan adam a wannan rayuwar to aiki ne wanda Allah ta'ala yake kaunarsa gaba-gaba cikin aikin da Allah ta'ala yake kauna daga cikin abin da zai ƙara buɗe mana hanya mu gane cewa a mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa inna Allah ma al'abdi ma kana al'abdu fi yawli aqi Allah ta'ala iya tare da bawa matukar bawan iya cikin taimakawa dan uwansa a duk lokacin da ka yi niyya ka yi ƙudiri za ka taimaki wanda sai Allah taimake ka ta inda ka sani da ba inda ba ka sani ba daga cikin sufofin bayan Allah da ƙur'ani yake ba mu labarinsu ibadun rahman alladhi ne mishuna Allah ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم inna azabaha kana gharama a cikin jerin ayoyin sai ce walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawama ibadur rahman bayin Allah mai rahama daga cikin siffofin su akwai idza anfaqu idan sun tahi ciyarwa a ce bayin Allah da Allah ta'ala yake yabon su har ya jawo su ya jingina su jikinsu ya ce ibadur rahman bayin Allah mai rahama daga cikin siffarsu akwai ciyarwa akwai taimakawa a wata ayin Allah ta'ala yake fada cewa tatajafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin siffar bayin Allah idan dare yayi suna ɗage haƙarƙarin su daga shimfiɗa suna tashi suna nafilfi suna azkar suna karatun alkur'ani suna istighfari shine ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum kufan wa tama'a suna roƙon Allah suna kwaɗayin Allah ya karɓa suna tsoron ko Allah ba zai karɓa ba sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka ba su suna ciyarwa an gane da kyau ayoyi suna da yawa qur'ani daga cikin falala da gwaggwaban ladan da ake samu wajen taimako fi sabilillah ko dan adam ko addinin Allah ta'ala na faɗi cewa matsalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambata sab'a sanadin fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ta'ala yake cewa misali allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wanda suke daukan duki su ciyar fi sabilillah sai Allah ya ce kama sali habba kamar kwaya ce kwayar gero kwayan dawa kwayan masara wanda za a shuka ka dau kwaya dai ka binne a karka shuka an bata sa ba sanabi sai ta fito da zangarni guda bakwai ka shuka kwaya daya ta fito da zangarni guda bakwai kowane kara in ya meke to zai sanya 'ya'ya guda ɗari a kansa fi kulli sumbula mi'atu habba kaka shuka ɗaya allin kama da guda nawa guda ɗari bakwai yanzu misali ka ɗau naira dubu ɗaya ka bayar fi sabilillah to allah sai ya linka ma ta koma naira dubu ɗari bakwai idan ka ba da naira dubu goma fi sabilillah sai Allah ya linka ta sau ɗari bakwai kuma Allah ya ce yota ifu liman ya sha ba iya adadin ɗari bakwai ɗin Allah ya tsaya ba iya lullunkawa ga wanda ya so ila azafin kasira kan linki mai yawa malamai suka ce yawan linki da Allah zai ma an ka ciyar ko an ka kyautar ya danganta imani da tauhidi wanda ya fi wani tauhidi da imani to abin da ya ciyar sai Allah ya linka mai fiye da nawa ne amma karamin da ya linkawar shine sai Allah ya linka masa 700 idan ka bada kwaya daya Allah sai ya linka masa 700 wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasun alim shi yasa malamai suke cewa duk wanda Allah ya bashi wani abu a cikin al'ummar da yake zaune cikin su to kamar Allah ya dau mukullin aljanna ya bashi ne sai da in yaki akwai alkawari daga Allah dukiya ba ta tawaya ba ta raguwa idan ana yi wa addinin Allah yake da ita idan ana taimako da ita manzon Allah rantsuwa ya akan wannan a sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin ayoyi da suke magana kan falala ta ciyarwa da ainihin gwaggwaban lada da Allah ta'ala yake bewa masu ciyarwa Allah ta'ala yana faɗi cewa su bayin Allah idan an ce su bayar fi sabilillah suna bayarwa man zallazi yuqridu Allah qardan hasara fayudaifu lahu adhafan kathira wallahu yudaifu liman yasha waye zai biwa Allah rance rance mai kyau idan Allah ya tashi mayar mai to Allah zai linka mai linkin balinki linkin balinki manzon Allah yana ba da labari hadisin ya cikin riyadus salihin yake cewa akwai wata karuwa ita ce bagaya min bagaya bani isra'il can bani isra'il manzan Allah ke ba da labari a kanta cewa wata rana sanadiyar kare kare wannan sanadiyar sa Allah ya gafarta mata ma'aikin Allah ke ba da labari wata rana tana yawo sai kishi ya kamata ta je ta samu ruwa ta sha tana cikin tafiya ta sai ta ga wani kare ya zo ya kwanta gidan wata rijiya iya alamu iya son ruwa kuma bayan da zai yi sha sai ta yi dabara ta ɗauki mayafinta ta tsaga shi biyu ta ɗauki takalminta ta yi dabara ta jawo wa karar ruwa daga inda ba zai iya zuwa sha ta jawo ruwan da dabara ta baka ran ya sha sai Allah ta'ala ya yi wahayi wa manzan Allah Allah ya gafarta mata kare fa ya jama'a daga cikin dabbobin ma da ba su da kima da daraja a idan mutane amma baiwar Allah karuwa mai aikin fasadi da kaba'ira ta taimaki halittar Allah Allah ya mata gafara wata abu kuma ka taimaka wa mutum mai sallah mai la ilaha illallah mai azumi mai karatun alkur'ani ai Allah ne san irin kawai gafara da jin da zai ma saboda haka idan mun kula da irin wannan shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kasa a gwiwa a duk lokacin da manzon Allah ya ce a fito a taimaki addini wallahi sai inda karfin su ya kare sai na abakar radiyallahu anhu an ci sau uku iya tattaro kaf abinda Allah ya huri masa iya zuwa iya ce manzon Allah gashi a yi wa addini da musulmai aiki wata rana sai manzon Allah ke tambaye su cewa abubakar mai kamar wa iyalanka kuma ka tattaro dukiyar ka kaf ka bayar ka ci a yi wa Allah aiki iyalanka ba sai sai na abubakar ke cewa ya rasulullah na bar musu alkawarin Allah da alkawarinka domin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wai sabbita gadamuku ya kuma su imani har in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaki ku wannan in din shardiya ce in kun yin kuma Allah zai muku in kun yi Allah zai yi in tansurullah yansurku a Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare da shi wata rana manzon Allah ya zo ke kwadaitar da masu dukiya su ciyar su taimaka sai aka ce hayya alal jihad za a fita yaƙi da musulunci sai na usman ya duba ya ga a lokacin akwai talakawa da yawa suna son zuwa yaƙin amma bayan da zasu ba abin hawa kuma tafiyar da ƙafa za ta yi sai je cikin garkensa na raƙuma ya ɗauko raƙuma ɗari ya musu shimfiɗi sai ya shirya su yadda za a hau kuma kowane raƙumi sai ce wanda zai hau raƙuma akwai guziri ya barwa iyalansa sai da shirya guda ɗari raƙuma da guzurin mahayan da abin da za su bari a gidajensu ya ce duk wani matashi mai ƙarfi da yake so ya fita jihadi ya zo ya hau ya tafi manzan Allah ya karɓa ya mai addu'a ya mai addu'a jin daɗin addu'ar da manzan Allah ya sai ƙaro ta ɗarin manzan Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a sai na usman ƙara ƙaro ta ɗarin sai dai ba da raƙuma 300 da guzurin mahayan da abin da mahayan za su bar wa iyalansu sai manzon Allah ke cewa ma darra ma fa'ala Usmanu ba da yau daga yau din nan ba wani aiki da zai zame wa Usman matsala tsakaninsa da Allah Allah ya riga ya yafe masa kuma ya yarda da shi ko daga yau Usman ya ce ya daina sallah zai ga aljanna ba abin da zai mai cikas babu shi me ya ja masa wannan martabar dukiya ce me ya ja masa wannan daukar dukiya ce an fahimci wannan kuma sai na usman har ya mutu iya cikin masu dukiya daga cikin sahabbai daukan raƙuma 300 da ya bayar sai ma ƙari da Allah ya masa dukiyarsa domin ya fi sabilillah kuma inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne an fahimci wannan saboda haka idan mun bibi hadisai masu ɗumbin yawa suna nuna mana kan cewa amfani da dama da Allah ya yi ma musamman taimakawa bayin Allah kar ka ɗauka suke da kana da akwai da yawa liyun fi zu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah ku ciyar inji Allah ku bayar zu sa'ati min sa'ati wanda yake da yawa da yawa ya bayar da yawa wanda yake kudura alaihi riziko wanda arzikinsa ba shi da yawa fali yun fik mi ma'ata kula sai ya bayar ya cire abinda Allah ya kore masa mai da yawa ya yi mai tsakatsake ya yi mai kaɗan ma ya yi kaddai ka yadda a tafi a barka baya duk yadda za ka yi ka faranta wa ɗan adam rai cikin baiwar da Allah ya ma wannan farin cikin da ka sa shi kai kuma Allah ya ce ya yi alkawarin yaye ma damuwa a cikin damuwar da ake samu a ranar alkiyama man farraja an musulmin kurba min kurabi duniya mazala ce farraja Allah an kurba min kurba ta yau malkiyama duk wanda ya fidda wani musulmi cikin halin kaka na kai ka taimake shi ka yaye mai damuwa ya dawo iya farin ciki to manzon Allah ya ce kai din da kai wannan sai Allah ya yaye ma damuwa da cikin damuwa da yake saboda ranar kiyama damuwar alkiyama kudi iya maganinta matsayi iya maganinta ba abin da yake maganin damuwa lahira sai Allah sai in Allah ya so ka da jin kai da rahama ya yafe ma to in ka je kiyama aikin da kudin ba zai yi ma ba to Allah zai ma shi kuma a duniya an ci ka dau dan abin da bai taka raya karya ba kai solving din case din wani a rayuwarsa wani in ka ji abin da ya sanya shi matsala a rayuwa na zaka yi mamaki dan abu ne kadan dan abu ne kadan ya ji bai cikin damuwa to irin wannan duk kankantar abin in kai sanadiyar fitarsa daga cikin wannan damuwar to Allah ya alƙawarin zai fitar kai daga damar kiyama gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na taimaki dan uwana musulmi bukatar sa biya in ni ba da halin zan taimake shi na mai hanya a taimake shi manzon Allah ya ce nayi wannan sau daya ya fi alkhairi a gona a ci nayi kwana 40 ina itikafi kwana 40 kuma aiki irin na manzon Allah a masallacin annabta ya ce na taimaki mutum ɗaya bukatar su ta biya ya fi na keɓance kai na kwana arba'in ina yi tikafi domin martaba da radar taimako daga cikin taimakon bayan Allah subhanahu wa ta'ala so da mu gane yayan uwa aiki mafi alkhairi shine taimako fi sabilillah idan muka duba Allah ta'ala a cikin suratul munafiqin ko suratul munafiqun yake ba mu wani hoto da zai faru a ranar alkiyama wani fim ne Allah ta'ala ya sanya mana shi hoto ne abinda zai faruwa kiyama ga mutanen da Allah ya ba su dukiya amma ba sa taimako da dukiyarsu Allah ta'ala yake faɗi cewa wa an fi ƙumin mara zanaku ku ciyar da abinda Allah ya hori muku min mara zakanaku Allah ya ce abinda na hori muku karka dinga daga ido sai alhajiwa da sai wani a'a kan abin da Allah ya hore ma ko mun kankantarsa akwai wani wanda kai ne sama da shi ke ne gaba da shi duk yadda ake a rayuwa akwai wanda kafi bayan an sun fika wannan rayuwa wani abin da kake ganin kai ba komai bane shi wani wani abu ne a gunshi idan ka taimake shi ka fada layin masu taimakon bayan Allah in kuma kai da ikilasi Allah ta'ala zai taimake ka Allah yake cewa ku ciyar min marzaqanaku daga cikin irin abin da na baku ashe duk abin da suke hannun da masu manyan da masu tsaki-tsakiyar da masu ƙasa-ƙasa kowa Allah ne bashi ba wani wanda ƙarfinsa ko wayonsa ko dubararsa ko iliminsa ya tara mai abu duniya babu Allah ne ya so ya tara ma ya baka shi ma wanda ba shi da shin Allah ne ya so ya gashi a haka domin ya ce wallahu ya bidu wa ya basudu Allah shi ne ke damƙiya wa ansu Allah kuma shi ne ke buɗa wa hansu duk wanda gani a buɗe to Allah ne buɗa masa wanda gani a ƙuntace Allah ne gada mai gaci haka akwai hikima wa an fi ƙumin mara zakanaku Allah ce min ƙabli an ya a tiye a hada kumul maut ku ciyar fa tun kafin mutuwa ta zai kiya ɗayan kunji Allah min ƙabli an ya a tiye a hada kumul maut ita kuma wannan mutuwar mun sallama halaye ta zo irin darasinmu da ya faru a makon da ya gabata ko da kodai shi an ce darasin bai ba da walwala sosai ba an yi magana akan mutuwa ita kuma mutuwa dole ce bayan da za a yi kullum da fin za a yi katil mawad bayan da za mu ita a ba ci taron gini taron zare allah ya busa ma da ya maka alama mutuwa cikin bayan da za ka yi an fahimci wannan allah ya ce ku ciyar kafin mutuwa ta zo muku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wanda ya mutu ba a daidai ba idan ya mutu zai samu damar baki cewa Allah Allah ina roƙon alfarma a ɗan jirkin tamin mana ɗan lokaci ƙanƙani a duniya Allah ɗan ba da dama kaɗan Allah kama zai ce to ina ba ka damar mai za ka yi da ita sai ce fa a sadaka wala sadaka zai bai ce sallah ba bai ce azumi ba bai ce aikin hajji ba bai ce kaza ba ya muleka ya gano ya ga irin ta gomacin da masu taimako suke samu a lahira iya ce Allah ba ni dama in ka bani dama ka dan jirkin ta min ba ka karɓi raina yanzu ba Allah sadaka zan yi kai abin da ka hore mun duk zan bayar wa akun min salihin da zamto cikin bayinka masu nagarta sai Allah ya ce walan yu'akkir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bayar jirkintawa rai idan ajalin ta zo to kaga tun kafin wannan zai kema kamar wata satar amsa Allah yake ba mu da ni da kai kowa bisa lokacin da zai mutu ba to abinda Allah ya baka na dama taimaki al'umma da shi kar kai ma kana irin wannan nadamar kar kana cizon yatsa kana cewa dama na yi kaza dama na yi kaza kuma babu damar yi babu damar yi daga cikin abubuwa da za su ke samun ɗan adam a ƙabarinsa bayan ya mutu akwai amfani da dukiyar da Allah ya mawaje aikin alkhairi manzon Allah yake cewa iza mata bani adama in qata amalahu illa min salat idan bawa ya faɗi ya mutu dukkan ayyukansa a duniya sun tsaya an tsaye da su sai manzon Allah ya ce sai kwaya uku kawai kwaya uku biyu baiwa ce Allah yake biya wanda ya so daga cikin bayinsa na ukun kuma dukiya ce wanda za ka fi ƙarfin shaidan kai wa addinin Allah yake da ita na farko ce cewa sadakatun jariya ka ɗau dukiyarka ka yi wani aiki wanda ko ka mutu ba zai tsaya ba kamar ka tona bohol kamar kyakkyawan shiri wanda ko ka mutu ba zai tsaya ba ka yi wata hanya ka gina wata makaranta fi sabilillah ka yi wani masallaci fi sabilillah an fahimci wannan wannan suna cin sadakatun jariya wani abu dai wanda gudanarsa ba za ta tsaya ba ko ka mutu ko kana nan ka mai shirin da ba zai tsaya ba to manzon Allah ya ce wannan sadakar ba ta tsayawa za a buɗe kabarin ka dinga kai maladin ciki kana kabarin ka abu na biyu sai ce ilmun yuntafa bihi wani ilimi da kabari a duniya wanda al'umma suke amfano da shi Allah ya ma arziki ka rubuta littafin addini in a yanzu ne ka yi ta karatu a ɗauka a kasar kasar ɗan aji bayan ka mutu a ɗauko ana sawa an fahimci wannan to duk wanda lokacin da karatun kake mutu ko a littafi ko an sajjala shi a kasar kasar to manzon Allah ya ce ladan Allah zai kai ba kabarin ka ladan ka ba zai tsaya ba ko ka koyar da ɗalibai su ma sun tashi suna koyarwa ladan ka ba zai tsaya ba ko ka assasa wani majalisi ko ka mutu majalisin bai tsaya ba iya tafiya to ladan ka ba zai tsaya ba abu na uku sai ce waladun salihun idu alahu kamar ɗa na ƙwarai wanda zai kima addu'a wannan ukun su ne za su same ka kabari bayan ka mutu amma in ba su ba ba abin da zai same ka kabari sai dai ado in bayan Allah in Allah ya karɓa to ya kai ma in ya so amma wannan tabbas ne in dai ka bus din to Allah ta'ala da kai mala da kabarin ka kun ga akwai dukiya a ciki sadaqatun jariya sai da dukiya ake sadakatar jari an gane da kyau saboda kama dage mafi karfin shaidan da yawa shaidan ne yake hana al'umma aikin alkhairi amma ba damar bace babu akwai damar ku duba yadda aka kwadaitar da al'umma ku yi amfani da dukiyar kudin ci da marayu da miskinai ku taimake su Allah zai taimake ku to amma shaidan kullun iya alƙawaranta muku babu da talauci ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya amurku bil fasha shi dan kullun talauci ki alƙawarta muku ina dauka na bayar kuma ni ba in nayi kaza kuma kaza ni na ba duk wannan shi dan ne yake kawo wasu wasu ka manta da alƙawarin Allah in kayin Allah zai ma ko a kusa kuma ko a nisa ka manta da manzon Allah ya ce in dai kyauta ce da sadaka fi sabilillah ba sa tauye dukiya sai dai ta kawo a kullun ko malamai suna cewa duk wanda yake da dan wani abu a kaɗan a hannun shi baya yi to ko ya same yawa ma ba zai ba dan abin da Allah ya baka ko mun kankantarsa ka daure ki daure a cikin kaɗan ɗinki baya a cikin kaɗan ɗinka taimaka to irin wannan kana sabarwa kanka ko Allah nan gaba zai baka mai yawa ba za ka ji kyashin taimakawa addini ba amma kullum an an ce ku taimaki addini a dinga hangen alhaji wane honorable wane wane ne wane to kai kofa kai kofa sahabbai ba haka suka yi ba akwai wanda an ce a taimaki addinin Allah ya je rasa duk abin bahi da komai sai wata alkama tafin hannunsa ya dauko ya bayar ita ce abin da Allah ya hore masa duk abin da Allah ya hore ma a cikin rayuwar nan ka yi kokarin taimaki addinin taimakin ma mabuta addini yadda mai yawa zai bayar kai ma ɗauku iya ƙoƙarin ka ka bayar shi Allah zuci yake dubawa da niyya in kai dai shi din Allah zai karba da Allah ya ce ku taimaka ba dan ya kansa bakon kowa bane a'a domin ku yi ku samu lada domin ku yi ku samu martaba a gunsa domin kuma waɗanda ba su da hidin Allah ya jarrabe su ya ga za su yi haƙuri ko ba za su yi haƙuri ba an fahimci wannan Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon taimakon junanmu da junanmu kuma ya ba mu ikon taimakawa addininmu Allah ta'ala ya samu dace a muna cikin sharuɗo sala mana sharuɗan sallah wanda in ɗaya ya goce to babu sallah kenan in aka nemi ɗaya aka rasa to sallah babu ita an gane ko mun faro an so daga ciki kuma muna bi a hankali a hankali har mun zo sharaɗi na hudu idan ban manta ba mun yi sharaɗin da muka tsaya kansa ne suturta al'aura haka ne ko suturci al'aura sallah ba ta yiwa sai masallaci ya suturci al'aurarsa idan kai sallah da al'aura a waje kuma da gangan sallaka ba ta yi ba ko ka iya karatun sallah ka iya ruku'i ka iya sujjada ka yi komai inda har al'auranka ta bayyana cikin sallah to sallaka ba ta yi ba al'auran nan malamai sun karkasa ta akwai mu kafafa akwai mu gallaza akwai al'aura mai kauri wanda bayyanata iya kawo rushewar sallar mai sallah shi ne daga gwiwarka zuwa cibiyanka duk yadda za ka yi to karka yadda wani guya bayyana tsakanin gwiwarka zuwa cibiyarka wannan zai rushe ma sallah an gane da ke ko ita ko mace an ce kulluwa aura mace dukkaninta al'aura ne idan a ɗauke fiskarta kawai ma'ana in za ta yi sallah ko a ɗakinta ne ta zuba lufaya mai kauri mai tsawo ta rufe mata har ƙafarta hannayenta har ƙafa a rufe karki ce a cikin gida nake a falo na nake a ɗaki na nake za ki ɗan yafa gela ko wani abu ki sallah ba ta yi ba hannunki idan ya fita kina sallah al'aura ki ta fita ƙwaurinki idan ya bayyana kina sallah al'aura ki ta fita mata ku ji da kyau kuma mazaje ku faɗa matan ku wannan idan kana so sallar iyalinka ta kwatantu to karka ji kyashi ka sa wani tela mutumin kirki ɗinka mata riga sallah ba wai sallan azumi ko sallar da ya riga ta sallah ya ɗinka mata riga din daga sama harkar da kyakkyawan lifaya shi ma tun daga sama harkar wannan kice na sallah ne ki ajiye shi duk lokacin da za ki sallah ki sanya su ki sallah da su amma in dai ka batta wata rana sai ka zo ka tana sallah da dangila wuyanta Allah wallahi suna wannan kuma shi Allah an ce mai sallah ganawa yake da shi ranar mun buga misali ana mun ce kai ne misali wani shugaban ke ce ka je iya neman ka ya baka time ya baka lokaci kuma kana jin nauyin sa kana ganin martabarsa dan Allah idan ka tahi shiga wace irin shiga zaka ka jigo shi ai zaka shiga ta kamala da mutunci to ka tuna Allah shine gaba da kowa matsayin Allah yafi matsayin kowa tunda shine kaddara ka zo duniya to kuma ya ce za ka gana da shi ya baka lokaci kuma sai ka ji da yanayin da kai da kanka ka san Allah da ganin sa ake ba za ka ji da wani yanayin ba fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka mu dinga hararo wannan zukatan mu ai yanda wani dan adam zai ce ka je ka same ka mutunta kanka to Allah shine min babi aula kai wannan kuma ya ba mu umarni cikin Qur'ani cewa ya bani adam ku zuzi na takum inda kulli masjidin ya ku ya'yan adam ku riƙi adan ku a duk lokacin da za ku yi sallah ku sa kaya na mutunci kaya na mutunci wannan doka ce daga Allah zaga ko daga cikin musulmai mazanmu da mata idan namiji ya yi sallah daga gwiwansa zuwa maɗaurin wandansa ya bayyana to sallarsa ba ta yi ba sharɗi bai cika ba hakanan idan mace ta yi sallah wata gaba daga jikinta ta bayyana matuƙar ba fuskar ta bace to shi ma malami sun ce al'aurar ta bayyana ko sallar ta ba ta yi ba al'amarin al'aura yana da muhimmanci al'amarin sutarci jiki a sallah yana da matayin muhimmanci kwarai da gaske sharɗi na biyar daga cikin shuruɗus salah shine istiqbalul qibla masallaci dole sai ya fuskanci alƙibla idan ka sani ka kalli yamma kai sallah sallar ka bata yi ba idan kana sani ka kalli arewa ko kudu kai sallah duk sallar ka bata yi ba ko ka iya karatu ko ka iya rukuyi ko ka san kabli ka san ba'adi amma da gangan ka kaucewa alƙibla sallar ka bata yi ba amma in kai sallah a wajen alƙibla ba alƙibla ba ko baka sani ba sallar ka ta yi idan kana cikin sallah ka nutu da kaiwa ne nan fa ba alƙibla bane ga alƙibla nan kaman ka je bakunta sai ka juya wanda kai baya ta yi ba za ka sake daga farko ba in ma bayan sai kai sallama ka gane cewa inda kai sallama ba alƙibla bane kuma ka riga kai sallama sallaka ta yi a fahimci wannan amma kana sani kai sallah a gunda ba alƙibla ba sallaka ba ta yi ba Allah ta'ala yana cewa wa min haythu kharajta fawli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fito za ka yi sallah ka fuskantar da fiskar ka zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma waye su makuntun fowallu wujuwa kuma shaɓawa kuma musulman duniya duk lokacin da za ku yi sallah ku fuskantar da fiskar ka zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma shi ne alƙibla wanda nan Allah ya ba da dama a kalla a yi sallah an fahimci nan har idan mutum ya kaucewa alƙibla da gangan sallarsa ba ta yi ba la ta sihu salatahu amma akwai yanayi da za ka yi sallah a gunda ba alƙibla ba kuma sallar ka ta yi akwai yanayi guda hudu an gane na farko za ka na ajizan an da suke ba da alƙibla idan ba ka da ikon kallon alƙibla ba ka da dama misali an yi kone maridan a ce mutum ba shi da lafiya ya juya ya kalli alƙibla ma ba zai yi ba iya kwanci ba zai juya ba kuma ba wanda zai juya shi to wannan idan ya yi sallah a damar da Allah ya bai sallah su ta yi domin Allah ya ce fattakulla a masallatu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ikonku an gane da kyau karatu cikin karatu jinyar da za ta hana ma ka kasa waiwayawa kalli alƙibla to ba dauke masalla ba kun gane magana kwanci kake jikinka yayi nauyi ka juya ka kalli alƙibla a kwancin ma ba za ka iya yi ba to amma ba dauke masalla ba a wannan yanayin an ce su kai sallah ko da tsarki ko ba tsarki ko da alwa ko ba alwa idan har ba ka da ikon ka je ka yi tsarki ka yi alwa hakan za ka yi sallah a duk yanayin da kake za ka yi sallah inda ya damar ka kenan ikon ka kenan kuma Allah zai karba amma wani abu da yanzu da yawa daga cikin mutane suke yi shine idan wani namu ba shi da lafiya mahaifa ko iyali ko dan uwa wallahi da yawan mu ba ma damuwa majinyaci yayi sallah ko bai sallah wallahi abin da aka damu wani doka likita ya bayar sau nawa ce a sha wannan karfe nawa zai dawo ya allura yau za a je text yau za a je gwaji da an fi damuwa da wannan amma ya yi sallan azahar ba a damu ba ya yi sallan la'asar ba a damu ba ya yi sallan magariba ba a damu ba wannan kuma hadari ne musamman musamman majinyaci shi ne wanda ake gani ya ɗau hanyar tafiya lahira to kar a yadda ya sake mai da ibada sallah duk yanayin masu dubiya da masu kai kawo to kai mai jinyar sa ka tabbatar daga lokacin sallah ya ka bashi doka yi sallah duk yanayin ciki in dai da hankalinsa a jikinsa hankalinsa bai gushe ba to sallah ba dauke masa karka takura masa ka ce ai ba da tsarki ai ba a masa alwala ba ai ba alƙibla yake kallo ba a'a ko rigingine ce iya kallon sama ya kaddara a zuciyarsa ga yanayi na sallah fa aumi ima'an an bai wannan da yawan mu ba ma kula da jinya sallar majinyata mu ba ma kula mutum ya je kwanta azumi da kwana da kwanaki amma wallahi akwai kwanakin da yawa bai yi sallah ba kai baka tuna masa ba shi bai tuna ba shikenan ya da kuma ya warke ya dora harkokinsa wannan gibin wazan cike masa wannan gibin wazan cike masa kuma hadari a gaban Allah ka je sallar ka bata cika biya kuma hadari ita ce farkon bincike a aikin ka a gaban Allah idan ta cika dukkan aiki sun cika idan ta ruguje dukkan aiki sun ruguje isla wannan damar gari ta mu yi kokari daga irin wannan abu hali na biyu idan mutum ka'ifa min aduwe musamman a fagen yaƙi ko haka tafiya ta tsaye da kai a jeji za ka yi sallah to suka ce jin wani motsi a bayanka ba ka yadda da shi ba an gane kyau ko wani fakon ka yi ko wani ya ga tsayuwarka za ka yi sallah da zai farma ko harka ta yaƙi ko wani abu dai daban hankalinka ba zai kwanta ba in baka fuskanci gundi kake jin tsoron nan ba to an ce a wannan yanayin ka dawo ka kalli inda kake jin tsoro ka bar al'ila idan kai sallah wani ne sallah ka ta yi ba matsala an fahimci nan inda baka yadda ba inda hankalin ka ke kai ma da wani abun juya ka kalli gun kai sallah a wannan yanayin in kai sallah sallah ka ta yi ba matsala an fahimci nan a shine kaifan min adwin au kana hariban واتجاهه إلى غير القبلة فهي هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة إن har tsoro baka samu kwanciyar hankali ba idan ka kalli alƙibla ɗin bayan ka ko gebanka hankalinka bai kwanta ba to kallon alƙibla an sauƙe ma shi sai ka fuskanci gunda kake wannan tunani ɗin an fahimci nan hali na uku idza kana fi safarin wa arada an yusalla an nafila fa'inahu yusalli haisu kan itijaha wa sairahu idan kana cikin tafiya kuma kana so ka yi nafila kana mota ko kana kan mashin ko kana kan doki ko kana kan raƙuni amma kana so ka yi nafila kana cikin tafiya nafila ba farilla ba nafila to an baka dama ka yi nafila kana kan abin hawanka kana tukin motar kana nafila kamar mai tambaya ce to ya za ka yi eh kana rike sikiyari kana sallarka a zuci za ka ke yi idan kana tuƙin mota za ka ce dole sai ta kalla alƙibla da kai ba na laifa ne za ka yi tafiya ma wani harka je da za ka yi ba ta kalla alƙibla da to an ce an baka dama ka yi kabbara a zuciyarka ka yi sallah a zuciyarka ko raka'a nawa kai Allah ya karba sallah kai ya fi jin wannan kaɗa-kaɗan a cikin mota kana ki kana barin gida ka dara kafar na bila kawai ga kana sallah sai ga kai rukui ga yi ka dago ga yi kai sujjada ga yi ka dago ga yi kai tayya ka ce assalamu alaikum ka dora wata kana aiki zuciyarka tana aiki to waye Allah ka kaddara Allah ya kawo jarraba da tsatsai kai hatsari ka mutu dan Allah za a ma kyakkyawan zato ko ba za ba za ma kyakkyawan zato tunda ka mutu kana ganawa da Allah ya yi daidai da wanda mota ta faɗi da shi ya mutu kuma ana jin kiɗa a motar ga rediyon motar bai mutu ana da jin hayaniya da kiɗa da ihu kuma Allah ta laika kura yau sawanin yanayi an gane saboda ka mu gane wannan bonus Allah ya ba mu dama ce ko a jirgin sama kake ko a jirgin ƙasa ko a mota ko a mashin an baka dama ka yi lafila duk inda abin hawan ya fuskanta an baka wannan damar wannan hali na uku kenan hali na hudu iza kana qad istabahat alaihi alqibla fala yadri ayyul jiha takum idan kanka ya juyi ka samu batan kai kuma gun da zaka yi sallah ba masallaci bane nan ne alqibla kana tunani nan ne nan ne kasa ka kasa gano ina ne alqibla din to inda hankalin kai fi kwanciya nan ne alqibla sai ka kalla an fahimci wannan kuma koda kayi sallan ka sallame ya bayyana daga baya ba fa alƙibla haka Allah ba sallar ka dai idan kuma kana cikin sallar kayi raka ya ko biyu wani zai ce ma wane nan ba fa alƙibla bane ga inda alƙibla take ko juyawa za ka yi wanda kai a baya ta sha ba fa za ka sake ba to wannan sune hali guda hudu wanda shari'a ta baka dama ka kaucewa alƙibla kuma ka kauce alƙibla sallar ka ta yi hali na farko jinya na biyu tsoro an gane ko na uku menene hukumanta eh tafiya sallan nafila a cikin tafiya hali na hudu idan alƙibla ta rigice ma ka kasa gane ina ce alƙibla to wannan yanayi guda hudu duk wanda yi sallah a wani alƙibla ba alƙibla ba sallar su ta yi sharɗi na shida daga cikin sharuɗan sallah shine anniya yin niyya sharɗun lisihati salah ita niyya sharɗin cika sallah ne dukkan ayyuka manzon Allah ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma ayyuka duka suna dan fara da niyya kowane dan adam akwai abin da ya niyyata idan zaka yi sallan azhar ka tabbatar sallar azhar zaka yi zuciyarka idan zaka yi magariba ka tabbatar magariba zaka yi zuciyarka idan zaka yi isha ka tabbatar isha ce zuciyarka idan asuba ne ka baro gidanka zuwa masallaci ka tabbatar asuba zaka yi wannan shine niyya ne ba wai ka zo ka ce na waitu salatu zuhuri faradun fi federal locus yau mal'adi a mana dora ma'aiki yayi niyya a zuci take ba a furta ta a talaffuz biha bid'a haka shekul islam ya faɗa ibnu taymiya ita niyya ma'alinta zuci ne ba a furta ta da baki me ya fito da kai daga gida sallah wacce azhar shikenan me ya fito da kai daga gida sallah wacce al'asar shikenan ba a buƙatar in ka zo kai wani ne a masallaci abin da ake buƙata kawai kabbara zakai liman ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar wannan shi ne kuma ita niyya a ba ta bukatar ta ayi ayyanawa a ba ta bukata abinda ake bukata da niyya ne aikin da zuciya zati labudda an an an tanwi as-sala wa anha dhuhr wa anha al-asr wa anha al-maghrib masalan zaka yi sallah ka sallah asr zaka yi azhar zaka yi magriba zaka yi da sauransu wannan shi ake bukata game da niyya a wannan gaba wata matsala da malamai suke kawo ta anan shine mai nafila mai farilla da iya bisa an gane da kyau kamar na zo ni na yi sallan azhar na kuma gefe yana nafila wani kuma ya zo zai yi sallan azhar dinsa sai ga ina sallah ko sai juna da ni shi farin la yake ni kuma nafila nake mai matsayin sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi ta yi amma wasu da yawa za ga mutum ya zo iya sallah wani ya zo zai juna da shi iya ture shi iya ture shi wannan ba daidai ba ne ko nafila kake ka bar shi ya yi sallarsa niyyarsa a zahari ke yi niyyarka nafila kake yayi ta matsala wannan kuma abin an yi shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin sa Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da shi Mu'adh bin Jabal manzon Allah ya nada shi liman a wata unguwa a Madina Madina ta fara ya fadada a lokacin sai aka gina wani masallaci sai manzon Allah ya nada Mu'adh shi ka je kai limanci a can to idan an zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan magariba zuwa isha to mu'azu da shi agun sai an gama majalisi an yi sallar isha da shi agun manzon Allah ya jagorance sallar isha'i an yi sallama da shi a nan kuma sai ya tafi gunda aka bayi dimanci ya je masallar isha'i kusan dai ba a farin labiya yi ya yi sallar isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya je ta inda aka bashi limanci ya yi sallar isha'i ko manzon Allah ya san yana aikata ba ko bai ana shi ba idan an tambaye ka wacce ce ishesa da yi wanda ya je jalimanci ko wanda manzan Allah ya ja shi ana a wanda manzan Allah yau ga mai garanti ai sallar da manzan Allah ya ja ce garanti ai yau wato ita ce sallar ishesa shi kuma gaskiya ba amma wancan gunda manzan Allah ya dahi in ya je nafila yake yi a ransa su kuma farilla suke bin sa wannan an yi lokacin manzan Allah ko manzan Allah bai hana ba Allah ta'ala ya ce mu ina ganin za mu tsaya na insha Allah sanadiyar ina dan fama da mara kadan yau kuma tayin ma yayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa malam yawa malam ko yawa malam ya mun waya kware da gaske ya ce malamin ya samu tsotsayi na hatsari har ma ya kare ko Allahu akbar Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya sanya kafara ce Allah ya sanya akwai abin da ya tare a wannan rayuwar kuma Allah ta'ala ya sanya ka fara zanubansa ce Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya mana jaddada addu'o'in mu gare shi akan Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadarsa gurbin da ya bari na jagoranci Allah ta'ala ka ba da wanda za su iya cike wannan gurbi Allah ta'ala ka ba da wanda za su iya cike wannan gurbi shi kuma Allah ta'ala ka ba shi lafiya ka sauwaka masa da shawarar marasa lafiyar mu gaba daya na'am
ya ba da sako cewa kai ta yashi addu'a to insha Allah a zo mun zo mun shi gaskiya eh ya asibiti ne yana asibiti yana orthopedic ward to in Allah da zamu je mu gano shi nan general ko ya nan ya ce to to to shikenan Allah ba shi lafiya Allah ba shi na'am Allah ko tambaya mu da biyu to Allah game da sallar sallar sallar mutum yana cikin mota na'am sai yana da alwala ne zai yi ko kuma kawai da iya tashi zai yi ta
ba a sallah idan ba a sallah idan babu alwala dama ka'ida da ladabin hawa abin hawa kai alwala in za ka yi tafiya ko ina za ka fita daga gida ma na so kai alwala ka fita wannan ladabi ne a shari'a musamman za ka yi dogon tafiya ka yi alwala a ciki wannan abin da ake so kenan idan ma ka fita ba alwala to in ka yi niyyar sallah ka tsaya ka samu ruwa ka yi alwala ka dora ka tafi wannan shine insha Allah sai kuma na biyu akwai wanda da gani tafiya ta hada mu sai na ga yana haka yana haka kamar iska haka ne wani iska ne To.
Ga- sai sai to mace ne ma To.
ta cikin mota da ta kama Mm.
kuma da sai na ga tana in ce haka sai ke haka eh dai aka tayi mu ce haka ko sai ta ɗaya sai da sai da to wannan kan shin ya halatta ne ko kuma a wannan wannan kawai bai halatta ba ko wani ruhanai gari ta dai uku to amma dai ba wani dalili da za a ce abinda shari'a ta bayar guda biyu ne kawai ko kai alwala da ruwa ko ka zauna kai taimama an ba ruwa shikenan abin da kace kenan amma ba wani alwala da iska da za ka yi ba- babu wani wai na tambaya to alaji da samu sani kamar wajen tafiya sai zamana za ka yi tafiya za ka je sai ka ga wani suna sallan jam'i haka Mm, so baka san me suke yi ba sai ga wayansu kuma su ma sun tayar a gefe mm, wayansu sun tayar a gefe kuma a masallaci ɗaya mm. kaga kusan rashin fahimtar wannan hadisin ne gaskiya rashin fahimtar wannan hadisin ne shi matafi dama an ba shi dama duk inda ya samu dama ya yi sallarsa amma kai da za ka bi ba a ɗora ma dole sai ka san mai sallar wace ke yi ba ba ce ba dai mara wannan ba ka zo za ka yi sallah ga wani na yi kawai za ka juna da shi ne ya raka biyu biyu yake yi sallama kai ma ka yi sallamar ka in ya yi sallama sai ka tafi ka cika abin da za ka cika yi sallama shi kenan ba wani abu sai ka tsaya ka tambaya wa ana wani sallah suke wa ana wani sallah suke ba wannan tambayar da za ka yi ka jona kai sallah kai sallama da nisan da kai wannan shine insha Allah kuma tafi in ya ga da alama da wannan dan hargitsin ai an bashi dama ya koma gefe sallarsa shi ba dora mai bin jami'i dole ba matafi da jami'i da cika sallah ba nasa bane an bashi dama ya da azhar da lasar magriba da isha kowane lokaci yi tafiyarsa kawai an gane da kyau ko wannan shine insha Allah wallahu a'lam a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد wannan bawan Allah limamu mu Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya sauwaka masa Allah ta'ala ya saka fara ne dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya mu Allah ta'ala ka tsare mu ka kara mana lafiya da imani mahaifan mu Allah ta'ala ka ji kansu Allah ka gafarta musu da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tabarki madadici Allah mana roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka buɗa mana shi da abin da ya so mana shari'a Allah ka tsare mu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya karba masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya jika mahaifansa da namu ya shiryar da zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ka buɗa masa harkokin samun sa ka tsare shi daga dukkan shari'a dukkan ayyukansu na alkhairi da namu na fatan Allah ta'ala ya karba mana duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu cikin wannan masallaci Allah ka sadar mu a ciki Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم